إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na bulugul maram muna fatan abinda za mu faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna ‘yan uwa masu girma taken karatunmu na yau shine عليك لواء عليك لواء العلم فالفوز تحته وليس إذ الأعلام خانت بخزاله taken karatunmu shi ne ina horonka da ka riƙi tuta ta ilimi domin tuta ta ilimi tana daga cikin tutocin da ba za su kumyatar da wanda ke ƙarƙashinsu ba ranar da wasu tutoci suke kumyatarwa manzo Allah ya ba mu labari akan cewa ran tashi alkiyama al'umma za su tashi gungu gungu akwai wanda suke karkashin tuta ta zalunci akwai wanda suke karkashin tuta ta zina akwai wanda suke karkashin tuta ta ha'inci da sauransu to manzo Allah wannan kamar nasiha ce akan cewa mu yi kokari mu ga mun shiga daga cikin tutar masu neman ilimi ilimi yana da wani daɗi wanda babu wanda yake jin sa sai wanda yake neman sa wannan ya tuna mini magana ta al-Imam Ibrahim bin Adhum rahimahullahu ta'ala yake cewa law alima al-muluku wa abna'i al-muluki ma nahnu fihi min an-na'imi lajadaluna bis-sayf yace da a ce sarakai da ɗiyan sarakai sun san abun da muke a cikinsa na ni'ima na daɗi to da sun yaƙe mu da takubba don saboda su masu samu wannan ni'imar wace ni'ima yake nuhi ita ce ni'imar imani da ilimi wallahi abin da ya sana tuna da wannan maganar shi ne a satin da ya gabata na fara karatun wani littafi wanda ni yanzu hankali na akan shi kawai yake in ba na ƙare karatun shi ba jin nake hankali na bai kwanta ba ko muraja a wannan karatun tsaitsaye ne na yi ta kawai ina so dai in gana ƙare karatun wannan littafin domin ba karatunsa ba ne kawai nake akwai su masa'il da nake huddawa ina rubutawa a cikin wani alkur'ani da na hudda na wani mushaf littafin yana bayani ne akan raddin shubuhohi na mustashriqun da almulhidun ma'ana shubuhohi da kiristoci da yahudawa suke jehoma musulmai wanda suke rikita kwakwalwa wanda a matsayinka na ɗalibin ilimi idan aka je ma tambaya guda sai ka rikice kamin ka iya ba da amsarta kusan tambaya dubu da wani abu da kiristoci da yahudawa suka yi game da musuluncinmu game da manzon Allah game da alkur'ani wanda wannan yasa akwai 'yan uwa daga university abu mummuni da suka nemi a gudanar da muhadara to dalilin wannan karatun da muka yi sai na ceto za mu ɗauki tam daga cikin abubuwan da na karanta shi ne a shubahatul musara haular islam wasu shubuhohi wasu abubuwa na ɗaure kai da kahurai suke ɗoka suna jehoma musulmai don su sa musu shakka game da musuluncin nasu wannan muhadarar idan suka sa rana za ku ji lokacin allah yadda yana da mahimmanci a ce kowane musulmi ya ji wannan shubuhohin wannan ƙalubalen da ke da kafurai suke shehawa musulmai muna fatan Allah ya ƙara dawamar da mu a cikin wannan ni'imar ta neman ilimi inna lil ilmi la halawa la yadhuqaha illa man dama alaiha ilimi na da wata ni'ima babu mai ɗanɗana ta sai wanda ya dawama akan wannan neman ilimi Allah ka dawamar da mu akai za mu tashi babu haddil qadhfi babu حد القذف babi mai bayani akan haddi na ƙazahi me ake ce ma ƙazahi istilahan shine a luga lugatan shine ar-ramyu shine ka shehi mutun da wani abu a istilahi shine a me yake da suna huwa ramyul ghairi bizinan aw liwatin shine ka zargi wani mutun da yin zina ko da liwadi wannan shi ake cewa al-qadhfu ka zargi wani da yin zina ko liwadi kenan shi ma yana da haddi a musulunci wannan yake nuna munin kazahi hadisi na farko da malam ya kawo ce an aisha ta radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya yarda da ita tace lamma nazala uzri lokacin da uzuri na ya sabka qama rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala al-minbar manzo Allah ya tashi akan minbari fa zakara dhalika sai ya ambaci haka وتلا القرآن سيكرنت القرآن فلما نزل أمر فلما نزل لوكتين دي سبكو دكا منبري أمر برجلين يا يؤمني دا وسو مزاجي غدا بيو وامرأة دا وتماتا فضربوا الحد سي أكا بوجي سبوغو نحدي وانا عائشة تنا بعد labarin abin da ya faru da ita abin da ake ce ma hadisatul ifki ma'ana wani al'amari ne da ya faru wanda ya tada ma manzan Allah rai ya tada ma manzan Allah hankali ko ya tada ma al'ummar musulmai hankali wanda hatta a yanzu wannan abin yana daga cikin abin da wasu suke hokewa da shi don zagin Aisha rahimahallahu ta'ala ko radiyallahu anha su kuma alaihim la'anatullah domin ba masu shiriwa bane shine an samu wasu munafukai da suka zargi aisha da cewa ta yi zina da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ina tsammani Safwan ne wanda kuma labari ne wanda yake mai tsawo wanda a takaice dai shi taimakonta ne yayi an dawo daga daga yaki ne manzon Allah a ɗabi'a sabbi in zai tahiya balaguro yana tahiya da ɗaya daga cikin matayensa to aka an dawo daga balaguro akwai haudagi da ake ma mata don saboda a suturta su daga rana da kuma idan mutane akan raƙumi ake musu wannan rumfar suna cikin raƙumi baka ba san suna ciki ba to da aka da aka zamna aka huta yanzu an tashi za a tahiya sai mai jaye da raƙumin da Aisha take a ciki kawai ko da yazo sai ya kada raƙumi ya tahi shi ya aza Aisha tana a cikin me tana a cikin haudagin alhali ita kuma ta je biyan bukatarta tana dawowa sai ta isko har sun tahi sai ta samu wuri ta zamna ta ce to tun da dai sun san da sun zamna nan tabbas akwai wanda zai biyowa ya biya da ni domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a dabi'a mafi yawanci aka tai balaguro daga baya yana tura wasu su koma baya duk inda aka sauka in akwai wani abu da aka yarda sai su biyo da shi Safwan yana biyowa sai isko me yake da suna Aisha yana ganin ta sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana yana nuna kai aiko an yi kuskure an manta da umul mu'minin wannan kalmar ita kawai ya faɗi bai sake mata wata magana ba ya dukar da raƙuminsa ya hauda ta shi ya ja raƙumin ya tafi to kawai muna hukai ko da suka tsinkaye shi suka ce a ai an kama khadija da wannan sahabin an kama aisha da wannan sahabin aka yi ta yada wannan labarin har aka samu wasu musulmai wasu daga cikin sahabbai masu tsarkin zuciya su kawai sun dauki abin da gaske ne ba wai sun yi dan munahuci ba suka yi ta yada abin daga cikin su akwai wannan sahabban guda uku wanda malamai sun gayi sunayen su amma irin wannan ba ko da shi ake gayin sunaye ba dan saboda kada ya sa maka wani kyama nasu ko domin duk mai son Aisha ya ji wannan ai zai ji ai kyama kyama to shi yasa ba zan gaya muku sunayen ba kuma dan kan wani ya kisa ma dan shi irin wannan sunan an gane ko wannan shine kenan to akwai sahabbai guda biyu mata maza da guda mace wanda suka shahara a wajen yada abun to su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai umurta da a kirawo su bayan suratul nur ta sabka wadda ta wanke Aisha daga zargin da ake mata sai aka yi musu haddi na mi na kazahi an gane ko jayyid walladina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wanda suke zargin mataye katangaggu da cewa sun yi zina alhali ba su da shaida kuma shaidan ma guda hudu to ku bulale su bulala 80 haka aka kira wasu aka bulale su bulala 80 mala yace wa ashara ilaihi al-bukhari imam al-bukhari yayi ishara zuwa ga wannan hadisin ma'ana bai rawaito hadisin ba da wannan lafazin amma akwai wani wata wani wata riwaya da take nuna kamar yana ishara zuwa ga hadisin ne mala yace wa an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala daga Anas dan Malik Allah ya da shi yace awwalu li'anin kana fil islam farkon li'anin da ya kasance a musulunci anna sharik ibn sahma lallai kasancewar sharik bin sahma qadhafahu hilal ibn umayyah ya yi masa ƙazahi hilal bin umayya bi mura'atihi da matarsa ku sa muna wannan sunaye a dictionary sharik da hilal suna daga cikin sunaye na sahabbai da ya kamata a raya sharik hilal faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa albayyinatu ka kawo dalili wa illa fa haddun fi zahrik in ba haka ba to za a yi maka haddi ma'ana za a maka haddi na ƙazahi alhadis sai ya ambaci sauran hadisin akhrajahu abu ya'la abu ya'la ya hutar da shi wa rijaluhu thiqatun marawaita wannan hadisin tabbatattu ne wa huwa fil bukhari wannan hadisin yana a bukhari nahwuhu makamancin sa min hadith ibn abbas a hadisin ibn abbas kina wannan hadisin yana bayanin farkon li'ani da aka yi in bi kuma ta ba a baya a cikin kitabun nikah mun yi ko kitabun talaq mun yi magana akan li'ani to shine wani ne daga cikin sahabbai da ake ce ma hilal ya zargi wani da ake ce ma sharik akan cewa ya yi zina da matarsa to shi kun baya da dalili to shine sai manzo Allah ya kirawo sa da ya kawo ƙara manzo Allah ya kirawo sa da cewa ku ka kawo dalilin mutum hudu da suka gani suka shaida ko kuma a yi maka haddi na ƙazahi to abin da ya tseratar da shi daga haddi shine li'ani domin idan ka zargi matarka ɗai cikin biyu ne ko ka kawo dalili an gane ko shi kenan kana da gaskiya ko kuma in baka da dalili a yi ɗai cikin biyu a yi maka haddi na bulala tamanin ko kuma ku yi li'ani ma'ana ku yi rabuwa ta barambara ma'ana rabuwa wadda take babu komowa a ciki malice an abdullahi bin amir ibn rabi'a qala daga abdullahi bin amir dan rabi'a ya ce laqad adraktu ababakr hakika na isko abubakar wa umar da umar wa usman da usman radiyallahu anhum Allah ya da su wa man ba'dahum da wanda suka zo a bayan su falam arahum yadribuna al-mamluka fil qadfi ban taba ganin su ba suna bugun bawa idan yema wani kazahi illa arba'ina face bulala arba'in kawai rawahu malikun malik ya hutar da shi wa sauri da imamu sauri fi jami'ihi a cikin amurki da suna littafinsa na jami'u sauri wannan kenan yana bayani ne akan abinda sahabbai suka tahi a kansa game da bawa shi idan ya yi ma wani kazahi bawa idan yi ma wani kazahi bulala arba'in za a masa maimakon bulala tamanin mafi yawancin haddi a musulunci duk haddin da ake yi ma ɗa to in bawa za a masa rabinsa ake masa in bulala ɗari aka ma bawa aka ma ɗa in bawa ne bulala hamsin ake masa in bulala tamanin ake ma ɗa in bawa ne bulala arba'in ake masa wannan kuma dukkaninsa tausayi ne daga musulunci don saboda wahalar da shi bawan yake ne yake a ciki mai yiwa wahala ce ta sasa wannan kazahin ko wahala ce ta sasa irin wannan laihin mala yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qazafa mamlukahu duk wanda yayi ma bawansa kazahi yace yayi zina ko kuma ko kuma yace yayi liwadi yuqamu lahu yuqamu alaihi al-hadd yawm al-qiyamah za a tsayar masa da haddi a ranar alkiyama illa an ya kuna kama kala sai in ya kasance kamar yadda ya faɗa ma'ana sai in ya kasance gaskiya yake muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wannan hadisin yana nuna shugaba idan yayi ma bawansa kazahi ba za a yi masa haddi ba a nan duniya amma dai haƙƙin nan sai Allah ya hudda ma bawan nan shi a ranar ina a ranar alkiyama wannan hadisin kamar yana nuna muna ne duk wanda wani haddi ya hau kansa na bulala ko wani abu idan ba a yi masa shi ba a duniya to lahira za a yi masa shi kuma idan lahira za a yi sa a gaban wa za a yi a gaban idan duniya gaba ɗaya da kumiyar duniya da ta lahira don Allah wace ta yi a kumiyar duniya domin an yi yiwa 'yan garin ne kawai suka sani to ita kuma ta lahira gaban dukkanin al'umma za a yi babu wanda yake kwammace ma kumiyar lahira in ba fajiri ba wanda bai san lahira ba an gane da kyau ko yanzu misali za ka ramta ma mutum kuɗi ka zo neman kuɗin ya ce bai badawa an gane da kyau ko sai ka ce masa to na barka da Allah an gane da kyau ko sai ce to ba matsala har mu je can dan hoko me suke nufi da dan hoko wai ita ce kiyama ke ganin yake ya ci bulus wannan ko bai ci bulus ba kuma wannan kudin da yake ba za su taba zamantowa albarka a gare sa ba mutane suna al'amari suna wasa da al'amarin lahira dukkanin kuma abin da ke sha wannan shine raunin imani raunin imani da mutuwar zuciya ita ke jawo kaga lahira ba komai ba kaga ana mutuwa a gabanka amma kuma baya zamantowa wa'azi a gare ka mala yace babu haddi sariqa a takaice dai uwa masu girma wancan babin yana bayani akan yana daga cikin manyan manyan laihuhuka kai ma wani kazari ka ce mishi mazinaci alhali kun ba mazinaci bane kun ga da ana shari'a da mutane da yawa an bulale su so da ya zaka ji wani ya ce ma wani mazinaci ko da ku ka san mazinaci ne in dai har baka dalili ho bulala za a maka dan saboda ka kame bakinka kenan gobe ka sake ma wani kazahi Allah ya kare mu malai ce babu haddi sadiqa babu bayani akan haddi na swata an aisha radiyallahu anha qalat yana da kyau mu yi ta'arifin sariqa me ake ce ma swata abinda ake ce ma swata huwa akhdhu mali al-ghayri khufyatan an gane ko min hirzin shine daukan dukiyar wani da boye bayan ya boye da shine ake ce ma hasata to duk wani abu wanda ba wannan ba ba a ce mishi swata ba sarika bane da larabci dai amma da Hausa muku kowanne ce mishi muke swata an gane ko jayyid idan muka zo a nan gaba za mu gani a musulunci ɗaukar abun wani kowanne yana da sunan shi akwai asarika akwai al-ikhtilas akwai al-ghasbu an gane ku akwai kuma al-hiraba wanda dukkanin su kowanne da hukuncin sa daban guda ne ake yanke ma mutum hannu daga cikin su shine asarika an gane ku idan muka zo a hadisan duka za su fayyace muna za su fayyace muna bayani a takaice dai swata shine ka ɗauki abun wani da ɓoye bayan ya ɓoye sa an gane ko wannan shine ake ce masu haɗa misali yanzu da mutum zai ashe moto nan wurin ga yana zamne bakin kofa sai wani ya zo da sauri ya sabci motan nan ya tafi wannan ba sata ya yi ba kuma ba za a yanke masa hannu bayan an kamo sa an gane ko amma dai ana iya yi masa hukuncin da ma ya yankan hannu misali kashi da mutane suke daddaka wa barayu an gane ko tunda ba a dokar musulunci irin wannan ya halatta za mu zo a cikin babu ta'azir wanda shine na karshe insha Allah ina fatan mu kai shi mali yace an Aisha radhiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tuqta'u yadu sariqin ba a yanke hannun barawo illa fi rubu'i dinarin sai dai a cikin rubu'in dinari ɗaya cikin hudun dinari fasa'idan har zuwa sama dinari ita ce zinariya muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim lafazin nan muslim ne wa lafzu al bukhari lafazin bukhari tuqta'u al yadu fi rubu'i dinarin fasa'idan ana yanke hannu idan aka swaci ɗaya hudun dinari har zuwa abin da ya sama وفي رواية لأحمد أو رواية أحمد اقطعوا في ربع دينار كينكي hannun wanda ya saci ɗaya cikin hudun dinari wala taqta'u fi ma huwa adna min dhalik sai dai kada ku yanke a cikin abin da bai kai ƙasa ba bai kai ga haka ba wannan hadisin bi mukhtalafi riwayatihi yana bayanin na yake da suna kadru haddi sarika daidai gwargwadon abin da sai in kasuwa ce sani za a yi maka za a yi maka haddi kenan kun ga shari'ar musulunci ba wai ta ce duk abin da ka sace bane za a yanke ma hannu a'a akwai adadin abin da in ka sata za a yanke maka hannu to adadin abin da in ka sata za a yanke maka hannu shine rubu dinar ɗai cikin hudun dinari muka ce dinari ita ce azurfa ita ce zinariya ɗai cikin hudu idan aka kwatanta sa da gram malamai sun kiyasta yana gram 1,6 gram an gane ku gram ɗai da ɗigo shidda an gane ku wanda suke al'amarin zinari ku diba muna gram nawa ne kudinsa jika arba'in da wani abu ko jayyid to kun ga yanzu me yake da suna haddi za a iya kesa cewa sai mutum ya saci kusan kusan jika hamsin da wani abu ko tunda c gram c gram yana iya kai nawa ya wuce rabi a kenan kenan zai iya kusan saba'in ko yawwa saba'in da wani abu to sai ka saci jika saba'in da wani abu zuwa sama sannan ne za a maka me sannan ne za a maka haddi kai duniya tsada take ni akwai lokacin da muka yi karatu da malaminmu lokacin da aka ce gram bai wuce jika ashirin an gane ko da jimawa jika ashirin to wannan shine har yanzu ke cikin kaina na aza kuce jika ashirin da wani abu ashe har ya malinka jika jika hamsin da wani abu to wannan shine kenan kenan duk wanda ya saci kasa ga jika saba'in da wani abu a musulunce ba za a mi ba ba za a yanke masa hannu ba sai dai a koma a ta'azir wajen ladabtarwa wannan hadisin sai nuna ashe ba burin musulunci bane a ita cire hannayen mutane an sa wannan dokar ne min babi a bigigawa don mai rai ya ji tsoro malai cewa an ibn umar radiyallahu anhuma an karɓo daga ibn umar Allah ya dada su shi da ma'aikinsa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qata'a fi bijannin manzo Allah ya yanke hannun wani dalilin swatar mijan mijan shine mai suna bukliye garkuwa an gane ko wanda ake zuwa wajen yaƙi da shi idan an samu takobi sai ka kara to yana da tsada sosai domin akwai wanda ake da zinariya akwai wanda ake da azurfa don saboda su yi ƙarfi sosai to manzo Allah ya yanke ma wani hannu da ya sace wannan garkuwa kin sama nuhu thalathatu darahim wanda kuɗinsa ya kai dirhami guda uku muttafaqun alaihi bukhari da muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin abin da ke karantar da mu idan mutum ya saci abin da ba kuɗi ba ne to za a ƙesa wannan abin da ya sata a ƙesa nawa kuɗinsa za su yi an gane ko in sun kai adadin jika saba'in da wani abu a wani lokacin sai a ne sai a yanke masa hannu an gane da kyau ko wannan shine kenan yanzu kenan misalin wanda ya saki salula sai a bincika sallar nan tana jika saba'in kenan in ka saki salula an kama ka kai ta addu'a in ana shari'a musulunci kai ta addu'a Allah ya sa bata wuce ashirin da wani abu ba ko da yake addu'ar azzalimi Allah bai karbar sa an gane da kyau ko wannan shine kenan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم la'anallahu sariqa Allah ya la'anci barawo yasriqul baydata yana swatar kwai fa tuqta'u yaduhu sai a yanke hannunsa wa yasriqul habla kuma yana satar yagiya fa tuqta'u yaduhu sai a yanke hannunsa muttafaqun alaihi aiba har yanzu bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin malaman aqida suke cewa kullu dhanbin wusifa bil la'ni fa huwa kabira duk laihin da aka siffanta shi da la'anta to yana nuna babban laihi ne ashe sata mice ce babban laihi ce ya ishi sata muni kasancewa tana raba ka da imaninka la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min rawu ba zai taba sata ba lokacin da yake sata yana da imani sai ya rabu da imani sannan ya satar to manzo Allah yace Allah ya tsine ma barawo ko kuma Allah ya tsine ma barawo duka ana iya fassara shi da haka yana satar kwai a yanke masa hannu kuma yana satar yagiya a yanke masa hannu ta me kuka fahimta a cikin wannan hadisin a kenan in barawo ya saci kwai za a mi za a yanke masa shi ne zahirin hadisi ko amma ba haka hadisin yake nihi ba in ka ce haka ne hadisin yake nihi kenan kana nuhin ya ci karo da wancan hadisin da yake sai mutum ya saci abin da ya kai ne yawwa ya kai ɗaya cikin sai ya kai rubu'i na dinari saba'in da wani abu kenan to yanzu ƙwan kaza misali yana kai jika saba'in da wani abu a mai yiwa sai in kazan mushirkai ce kusan kazan mushirkai ana samun tsadaddi a ka maka wani koyi yake da suna masara ko tsanwa a ce maka ka saye shi shi za a fasa a yi ma aljani masa da shi ya ci sannan ka samu biyan bukatar ka to irin wannan mai yiwa ana iya samu to amma in ba shi ba mai yiwa koyin jimina yana iya kai jika saba'in da wani abu ko koyin jimina takan iya ya kai haka to nan dai manzo Allah yana nuhi yakan iya saci koyi irin koyi tsadadde wanda zai iya kai haddi na mi haddi na yanka haka ya giya ya giya ma ai cikin juna take ko akwai ta tsawo akwai ya giya ta zinariya akwai ya giya ta azurfa an gane ku to kenan shine manzo Allah yake nuhi irin tsawo ko irin koyan da zai iya kai kima ta mi ta haddi malai cewa na Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya dada ita anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce atashfa'u fi haddin min hududillah shin zaka yi ceto game da haddi daga cikin haddodin Allah summa qama sannan ya tashi ba sai ya hudu ba faqala sai ce ayyuhan nas ya ku mutane innama halaka alladhina min qablikum lalle yana daga cikin abin da ya halaka wanda suka gabace ku annahum kanu idza saraka fihim ash-sharif akan cewa sun kasance in babban mutum yayi sata a cikin su tarako sai su kyale sa wa idza saraka fihim ad-da'if idan kun mai rauni yayi sata daga cikin su aqamu alaihi al-hadda sai su tsayar mishi da haddi al-hadith ya ambaci sauran hadisi ma'ana hadisi ne mai tsawo muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu li muslim wannan lafazin da muslim ne وله من وجه آخر har yanzu muslim yana da yana da wata riwaya ta fuska ta daban an aisha daga aisha kanat imra'atun wata mata ta kasance tasta'irul mata'a tana tana aron kaya wa tajhaduhu sai ta yi inkarin cewa ta amsa mana ta amshi kaya sai ta ce a bata amsa ba fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi qat'i yadaha yadiha sai manzo Allah ya umarni da a katse hannunta wannan hadisin kamar yana bayani akan zamanin da muke a ciki wata mata ce a makka daga cikin 'yan manyan gidaje ita al'ada ta shine ta ta'ari abu daga bashi ta ce bata amshe sa ba mana dai barauniya ce to sai da aka kawo karanta sai manzo Allah ya ce ashe a yanke mata hannu to shine sai suka ga cewa wannan 'yar babban gida bai kamata ba a ce an yanke mata hannu yanzu dai wa zai tahiya ya nemi rungumi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai sahabbai suka yi shawara sai aka ce ku ga Usama domin shine hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine masoyin manzon Allah lakadin Usama kenan manzon Allah na son sa sosai ki kuje ku ga Usama ai shi da yama manzon Allah magana manzon Allah yana yadda sai aka je aka ga Usama sai Usama ya tafi usama na tahiya ya nemi rangwame sai manzon Allah ya yi hushi an gane da kyau ko kun ga wannan misali daga cikin wuraren da manzon Allah yake hushi Aisha take cewa wa man takama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an yakuna me yake da suna fi haddin min hududillahi fayantaqima lillahi manzon Allah baya hushi dan saboda shi an masa laihi sai in Allah aka ma laihi an taka wata dokar Allah to lokacin yake hushi wanda wannan hushin shine maudu'in da zamu yi bayanin sa bayan sallah a yake da suna a wajen Iqbal Ahmadiyya kinnan da gaskiya muhadara ce mai muhimmanci duk wanda yake fama da matsala ta yawan hushi to ya halarta ko kuma in an yi karatun yayi kokari ya saurara akwai wanda suka yi ta turo min da cewa malam in an yi wannan karatun da Allah a tura mana dan muna buƙatar shi dan saboda abu ne wanda ya shahi mutane da yawa kuma ba a cika yawan wa'azi akan shi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takeice nan sai ya hushi ya fara huduba yace yana daga cikin abin da ya halaka wanda suka gabace ku in babban mutum yayi swata sai a kyale sa in kuma wanda bai taka kara ya karya bane sai a tsayin masa da haddi ma'ana sai a masa hukunci da Allah muna zamanin ko ba ma zamani an yi lokacin da wasu suke swace desan miliyar wanda har yanzu ana cikin wannan matsala kakku ce har yanzu ba a ciki har yanzu ana ciki sai dai takan iya bai kai ba adadin wa'ancan amma dai har yanzu ana yi mutum zai sace miliyarori an gane da kyau ko amma gobe ko banda gobe wuce ziniya ta zo tana bugawa in zai wucewa sai ma an tsaye da kowa sannan ya wuce amma shi kuma wannan dan bawan Allah daga yar salula da ya sabce shikenan sai a likita sai yayi watanni ko shekara a gidan kaso to maza Allah ya ce wannan shi jawo halakar wanda suka gabata ashe mu ma in mun in muna yi zai jawo me zai jawo halakar Allah ya muna rahama mali ce wa an jabir radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala laysa ala kha'inin babu akan mayaudari wala muntahibin ko kuma me yake da suna muntahib shine mai mai kwace wala mukhtalifin ko kuma mai sabce kun san sabce daban kwace daban an gane ko kwace shi da ƙarhi da yashi ne in ma kokowa ta kama ai ai kokowa amma shi kuma sabce fa shi mafi yawanci na ragwaye ne in kana tahiya sai su sabce ma salula sun tahi an tahi kina shi ba za a tsaya a kara ba a shi dai kawai ya sabce ya tahiya dai to manzo Allah yace babu akan mayaudari ko kuma mai kwace ko kuma mai sabce yanka ma'ana su ba za a yi musu haddi na yanka ba na yanki hannu rawahu ahmad ahmad rutusa wal arba'a da marwita guda hudu wa sahahu tirmidhi tirmidhi ya inganta sa wa ibn hibban da ibn hibban to kun ga wannan hadisin ya bambanta mana ashe swata ma daban-daban ce ko akwai wanda ake yanki hannu akwai wanda ba a mi ba a yanki hannu masu kwace da masu sabce ba a yanke musu hannu amma masu swata su za a yanke musu hannu mun gani kun me ake ce masu hata ko shine wanda zai shiga ya ɗoko abu da ɓoye a inda aka ɓoye sa amma in ba a ɓoye abu ba ko da ya lallaba ya ɗauke sa ba sata ba ce wannan shi ake ce ma a ilimin fiƙihu alhirzu an gane ko wannan shi ake ce ma alhirz wannan shi ne kenan ma'ana abun da a al'adance an san da in mutum ya aje sanan to kamar ya ɓoye sa ne mala ya ce wa an rafi ibn khadijin an karɓo daga rafi ɗan khadij radiyallahu anhu Allah ya dada shi kala ya ce same tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu na ji manzon Allah yana cewa la qat'a fi thamarin ba a yanke hannu idan aka saci ƴaƴan dabino ko kuma kayan furwi mafi yawanci samar a wajen laraba shine dabino amma duka yana nufin kayan furwi duka suna shiga a ciki suna ce ma dabino tamar ne don shi ne mafi yawan kayan marmarinsu a can wajensu sauran kayan marmari mafi yawanci kawo su ne ake irin su banana su fam da ne duk kawo su ne ake tare da ba su ke nomansu ba amma sun kowa wannan kayan marmari wannan kuma dalilin albarkarwa addu'ar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce idan mutum ya saki kayan marmari ba a yanke masa hannu wala kasar ko kuma kasar ni wannan kasar kin ban san mai sunan shi da hausa ba don babu shi a wajejenmu kasar wani abu ne da ake hiddowa daga cikin kututturan dabino cikin iccen dabino ake hiddo sa in ka bare iccen dabino tsakiyarsa akwai wani abu hori kale ke kaman arake an gane ko amma sai dai kitse ke gare sa yana da yana da vitamin sosai da ma suke cewa yana ƙara me yake da suna ƙarhin maza an gane ko kenan in ka ta yi kasashen laraba ka yau guzurin shi ka zo ka aje musamman in kai mai shirin angwancewa ne dai wannan shi ake ce ma kasar babu shi a nan ne amma kasashe in ka sama cikin intanet ka rubuta kasar za su za su nuna maka shi in ma baka sani ba sai ka ce a rake ce wani kal yake sai da shi ake haka kenan wannan hadisin abin da yake nunawa duk abin da yake akan itacensa ko yake akan shibkarsa in ka swace sa ba a mi ba a mi ba a yanke maka hannu an gane da kyau ko wannan yake nuna har yanzu tausayi na musulunci ashe kamin a kai ga yanke ma mutum hannu sai an tsallake abubuwa masu yawa kenan duk abin da ka swata ko ka ɗoka kinan shi ba a mace masa sata duk abin da ka ɗoka daga iccen sa ko kuma daga inda aka shibka sakaci to wannan babu yanka a ciki amma akwai sharaɗi za mu ga sharaɗin a wani hadisi nan gaba mali cewa an abi umayyat al-makhzumi daga abu umayya al-makhzumi radiyallahu anhu qala utiya an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bilissin an zo ma manzon Allah da wani barawo qad i'tarafa i'tirafan wanda ya tabbatar ana ta'kidi ne akan ta'kidi ya tabbatar da yayi swata wa lam yujad ma'ahu mata'un alhali kayan da ya swata ba a same su tare da shi ba faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ma ikhaluka sarakta ba na ganin kayi swata anya ko daga sai kayi swata qala bala ya ce eh ya ma'aikin Allah na yi swata fa'ada alaihi marratayn sai manzo Allah ya maimaita masa sau biyu aw talatan ko har sau uku anya ko kayi swata yace eh na yi swata anya ko kayi swata eh na yi swata fa'amara bihi sai manzo Allah ya umarni fakuti a sai aka yanke masa hannunsa waje a bihi sai aka ƙara zuwa da shi faƙala sai ya ce ma'ana bayan an yanke masa hannu aka zo da shi wajen manzo Allah faƙala sai ya ce manzo Allah ya ce masa istaghfirullah wa tub ilaihi ka nemi gafarar Allah kuma ka tuba zuwa gare sa faƙala sai ya ce astaghfirullah wa atubu ilaihi ina neman gafarar Allah kuma ina tuba zuwa gare sa ba zan ƙara ba faƙala sai shi manzo Allah ya ce Allahumma tub alaihi ya Allah ka karɓi tubansa wannan ɓarawan wannan ɓarawan ya yi da yawa daga cikinmu an gane da kyau ko ina tsammanin ma mai yiwa ni kaina ya hili don me yasa don ya samu addu'arwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji fa addu'ar da aka masa Allahumma tub alaihi manzo Allah ya ce masa ya Allah ka karɓi tubansa idan ku Allah ya karɓi tubanka sai ina sai aljanna malai ce akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wal lafzu lahu lafazin nasa ne wa ahmadu da ahmad wan nasa'i da nasa'i wa rijaluhu thiqatun marwaita hadisin tabbatattu ne wannan ana kawo shi min babi at-targhib wa tarhib da sun nuna hadisin da'ifi ne wa akhrajahu al-hakim har yanzu hakim ya hutar da shi min hadisi abi huraira a hadisin abu huraira fasaqahu bi ma'anahu sai ya kwararo sa da ma'anansa ma'anar ce ɗai amma lafazin ba ɗai ba a riwayar hakim wa qala fihi ya ce a cikinsa izhabu bihi ku je da shi faqta'uhu ku yanke masa hannu summahsimuhu sannan ku sanya masa magani akhrajahu al-bazzar al-bazzar ya hutar da shi har yanzu wa qala ce la ba'sa bi isnadihi sanadinsa babu mai yake da suna baya da wata matsala baya da komai wannan hadisin babban abin da yake nuna muna dan amma mutum haddi ba shi zai sa ba a rika zarginsa a rika kyararsa a cikin al'umma domin kun ga gashi manzon Allah har addu'a yayi ma wannan mutunan bayan wannan kuma in aka ma mutum haddi kuma tausayi za a nuna masa za a nuna masa rahama ma'ana sai a kama hannun a yi masa magani har ya warke ashe ba da an katse hannun ba shikenan sai a kore sai kai can shinin ya ta zuba kamar famfo a'a sai an tsaya an masa magani wannan shi ne kenan a duk lokacin da kaga wani Allah ya jarabce sa da irin wannan abubuwan na farko ka fara yi ma Allah godiya an gane da kyau ko wannan shi ne alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin min ibadihi wannan shi ne kenan domin kai ma baka hi karhin ka samu kanka a cikin wannan ba مالي وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال la yugharramu sariqu ba a sa barawo biya idan uqima alaihi alhaddu idan aka tsayar masa da haddi rawahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya hutar da shi ya rawaito sa wa bayyana annahu munqati'u sai dai ya bayyana cewa hadisi ne munqati' wa qala abu hatim abu hatim yace huwa munkarun hadisi ne munkar an gane da kyau ko wannan kenan hadisin abinda hadisi munkar shine ma fihi rawin muttahamun bil kadhib shine hadisin da ake da wani marawaici wanda ana zargin sa da ƙarya to wannan hadisin bai inganta ba malumai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa barawo abin da ya swata sai ya biya sa kuma sannan a yanke masa hannu an gane ko domin barawo in ya swata haƙƙi biyu ne ke a kansa haƙƙin Allah da haƙƙin wa da haƙƙin mutane an gane ko to shi wannan haƙƙin na mutane dan an yanke ma hannu ba shi yasa shi kenan a ce banza a dan an yanke mishi hannu shi wannan mutumin ni zai karuwa da shi ni ba damuwa ta ba a yanke mishi hannu ni dai a biya ni kuɗi na an gane ko in ji kwadas in ji in ji hausawa in an biya ni to shi kenan shi wancan na cire hannu haƙƙin wane ne haƙƙin Allah an gane ko to shi ne kenan barawun ya kama sa a musulunce na farko zai biya abin da ya swata na biyu za a tsayar masa da haddi a nemi ya tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ma da ya ce wa an abdullahi bin amru bin al'as radiyallahu anhu ma'an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila an samari an tambayi manzan Allah game da ‘ya'yan itace al-mu'allaq wanda suke akan itacensu faƙala sai ce man asaba bi fihi min bi hajatin duk wanda ya samu wani abu daga cikin itace ko ‘ya'yan itace wanda kuma ce mabukaci ne ghaira mutakhidin khubnatan ba tare da ya rike abun ba ya sanya sa a cikin kayansa shine ma'ana ghaira mutakhidin khubnatan ma'ana ba tare da ya guzurinsa ba ka zo ka jeho dabino ko ka jeho mangoro kaci-kaci kuma sannan kasa a cikin riga ka tafi da shi ko kasa a cikin wani sako ka tafi da shi ya ce in ba haka mutum ya yi ba to falashe a nahi babu komai a kansa ba za a masa hukunci ba za a masa yake da su matuƙar dai ci ne ya tafi wa man kharaja bi shay'in minhu wanda kuma ya huta da wani abu daga gare sa fa alaihi garama to akwai biya a kansa ma'ana sai ya biya abin da ya huta ya tafi da shi amma abin da ya ci ba zai biya ba wal uqubatu da kuma uquba wa man kharaja bi shay'in minhu wanda ya huta da wani abu daga gare sa ba'da an yuwiyahu al jarir bayan mai girbi ya girbe sa fa balaga thaman al mijanni sai ya kai adadin kudin me yake da suna bukliye garkuwa فعليه القطع تو اكوي ينكا اكنسا اخرجه ابو داود ابو داود يوتر دشي والنسائي والنسائي والصححه الحاكم امام الحاكم يا انغتا سا a takeice abinda wannan hadisi yake nuna muna game da ka zo gonar wani ka ɗibi abin da yake a ciki akwai huska guda uku huska ta harko shine ka biyo gonar mangoro misali sai ka sheho ɗiyan mangoro ka ci ka sha ka tahiyarka baka ɗiba ba to wannan ko an kama ka baka da laifin komai ba za a maka hukuncin komai ba an gane ko matukar dai bukata ce ta sa kai wannan kana jin yunwa ne kai wannan misali an gane da kyau ko na biyu shine ka zo ka ci kuma sannan haka ɗiba ka sai da shi to wannan in an kama ka an gane ko sai ka biya wannan abin da ka ɗiba sannan kuma sai an yi maka uku ba imma a mammare ka ko a tattafke ka an gane ko to wannan shi ne da kenan tunda ka ɗiba domin abin ya yi yawa bayan ka ci kuma ka ce sai ka ɗiba ka da shi na uku shi ne wanda bayan mutane sun girbe abincinsu sun aje sa a wani wuri sun taskance sa an gane ko ko misali an samu wata buka an aje sa ko kuma a cikin gonar an yi wata killa an killace wannan abincin to duk wanda ya zo ya ɗibi wannan abun to shi wannan sunan ɓarawo ne za a yi masa mi za a yi masa mi za a yi masa haddi an gane da kyau ko wannan shine kenan tsari na musulunci mala yace wa an safwa nabna umayya radiyallahu anhu an karbo daga safwan bin umayya Allah ya dada shi annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala lahu manzo Allah ya ce masa lamma amara bi qat'i alladhi saraka rida'ahu lokacin da yayi umarni da a yanke hannun wanda ya swace masa lagensa fa shafa'a fihi sai ya nemi masa ceto ma'ana ya nemi a kyale sa yace halla kana zalika qabla an ta'tiyani bi me yasa baka yahi masa ba kamin ka zo mini da shi akhrajahu ahmad ahmad ya hutar da shi wal arba'a da marwayata guda hudu wa sahah ibn al jarud ibn al jarud ya inganta sa wal hakim da imam al hakim wannan hadisin ɗaya daga cikin sahabai da ake ce masu fuwan bin umayya yana kwanci a masallaci sai wani ya lallabo ya swace masallagensa mai tsada yana tashi sai ya yi ihu sai aka damke wannan ɓarawar da aka damƙe sa sai ya zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya amshi lagin ya maida masa yace to aje a yanke masa hannu kawai sai tausayi ya kama sa an gane ko tausan mutumin ya kama sa sai ce ya manzon Allah na yahi masa a kyale sa ka a yanke masa hannu sai manzon Allah ya ce ai yahuwar kamata yi ta kamin ka kawo a wajen hukuma kenan da da barawo ya shiga a hannun hukuma sai an tsayar masa da me sai an tsayar masa a haddi in kana tausayin barawo in ka kama shi ka yahe masa can amma da an kawo hukuma to sai an yi hukunci domin yanzu kai kayan ne haƙƙinka amma yankan haƙƙin wane ne haƙƙin Allah ne wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma wannan shine kenan wala yace wa an jabirin qala ji'a bisariqin ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam an zo da wani barawo wajen ma'aikin Allah faƙali sai ce uqtuluhu ku kashe sa faƙalu shi suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah innama saraka sata ce wai qali ce iqta'uhu to ku yanke masa hannu faquti'a sai aka yanke masa hannu thumma ji'a bihi thaniya sannan sai aka ƙara zuwa da shi karo na biyu faƙali sai manzo Allah ce uqtuluhu ku kashe sa fa zakara mithlahu sai ƙara ambatar makamancin wancan magana ثم جيء به الثالثة aka ƙara shi zuwa karo na uku fa zakara mithlahu sai ya ƙara ambata kwatankacin wannan thumma ji'a bihi rabi'a aka ƙara zuwa da shi karo na hudu kazalika har yanzu thumma ji'a bihi khamisa aka ƙara zuwa da shi karo na uku kai wannan barawa akwai akwai taurin kai har sau biyar ana kaka wajen hukunci an gane rike ko fa qala sai manzo Allah ya ce uqtuluhu to ku kashe shi domin shi wannan kawai me yake da suna me yake da suna a kashe shi kawai a huta an gaya da ko akhrajahu abu dawud abu dawud ya hutar da shi wal nasa'i da nasa'i wastankarahu sai dai li husnil haz domin naji dadi da wannan hadisin da ifi ne an gaya da ko wannan hadisin da ifi ne zamu zo domin wannan hadisi na daga cikin abinda mustajikun suke kashi ka musulunci babu tausayi ko kadai a cikin sa sai su kawo wannan hadisin daga sata shikenan sai a kashe mutum وأخرج, وأخرج من حديث الحارث بن حاطب هيا زياه تب أحاديث حارث بن حاطب نحوه مكمن تنسى دكا ننسى حديثين منكرين وسإنغان تبا وذكر الشافعي إمام الشافعي يا أنبت أن القتل أكنت وكسا في الخامسة أكر نبيا منسوخ أنغوجيسا أنغاية لكوما كنا نقول حديث يا تبتا kisa a karo na biyar mansuku ne an goge sa mana ba za a kashe shi ba sai dai a nemi kuma wani hukunci na daban a yi masa domin akwai malaman da hayan suke suke da ra'ayi akan wannan hadisin na cewa in mutum ya swata so biyar na biyar kashe shi za a yi sun dogara da wannan hadisin wanda yake da'ifi ne a takaicen uwa wannan shine haddin kisa akwai abubuwan da mun tattauna ba abu na farko shine a ina ake kashewa a ina ake yankewa da wani hannu ake farawa in aka yanke hannayen to gami za a komawa an gane da kyau ko wannan shine kenan to magana mafi inganci akwai da yake da suna magunguna na malamai amma magana mafi inganci shine me yake da suna barawo idan ya swata aka kamo sa za a yanke masa hannu na dama an gane ko malamai sun ba da dalilin wacce riwaya akwai wata ƙira'a da yake cewa faqta'u aymanihima ku yanke hannayensu na dama yanzu sai aka nuna hannun dama ake fara ne ake fara yankewa domin shi ne mafi amfani to shi dama ana so a yi masa wata illa ce wadda za ta sa ji zahin me ji zahi ya bar me ya bar sata kuma hannu ana yankewa daga daga ijiyar hannu nan ake yankewa wannan shi ne kenan to ya yi sata ta biyu magana mafi inganci shine sai a koma ga me sai a koma ga kafa wace kafa kuma ta hagu shine min khilafin ko kenan sabani za a yi wasu malamai suna ga in an yanke hannu guda sai a komo ga nabi don dan Allah ya ce aidiyahuma a a aidiyahuma da mirin yana yana zuwa zuwa ga mace da namiji an gane ko yayi sata ta dai a yanke hannu dama ta biyu a yanke kafa ta me ta hagun an gane ko wannan shine kenan ita ma kafa ana yanke tahin ne an gane ko duddige ko duddige za a ce ko me alkadam ake ce mishi da larabci da hausa mai ake cewa diddige ko kenan digadigan ake cirewa ita ƙobri ana barin shi idan ya ta uku sai a komo game game ga hannu an gane ko ta yana ta hudu da Allah yana ta hudu to mukaddara kun san akwai yan yan me yake da suna akwai yan kwakwale kwakwale ha Eh, ko ta bi a kowai yago lalle ke mafi yawanci yan bara suke komawa amma dai an tuma ba a faɗo ba ne ko an tuma ba a faɗo ba ɓarawo ya faɗa hannun mata ko wannan shi ne kenan kenan in yi ta hudu sai a yanke kuma kafa waccan to da Allah kan maku tambayi ne ta biyar domin na san da duk wanda aka ma wannan abun guda hudu to ina ma ga hannun satar ina ga kafafun da zai ta yayin satar to wannan shine kenan um, wannan shine kenan a takaice me yake da suna al'amari na sata Allah ka raba mu da sata kada ka sanya a cikin zuriyar mu barayi matsalar satar satar yanzu ta zamanto ruwan dare ga duniya in ba a san in ba a ce mishi barawo ba a waje to a cikin biro dai shi barawo ne kuma wannan su ne mafi wanda suka hi cuta ma al'umma fiye da kowa domin su suna satan kudin al'umma ne bambancin sata ta ta biro da sata ta gidaje shine ita satar gidaje haƙƙin mai gidan kawai ke a kanka amma ita kuma satar biro satar kudin gwamnati haƙƙin waye ke a kanka haƙƙin al'umma gaba ɗaya duk 'yan ƙasar suna da haƙƙi a kanka an gane da kyau ko akwai aiki Allah ya muna rahama mala ya ce babu haddi sharibi wa bayanin muskir babu mai bayani akan haddin mashayi hausa da sun ce mashayi ana muhimmi mashayin giya ko amma akwai mashayin shayi zai to wannan ba mashaya shayi ba zuciya ku ta huta babu haddi sharibi baya bayani akan haddin mashayi ma'ana mashayin abin da ke kawar da kwakwalwa domin an ce giya kenan irin su kinin da su me yake da suna me ake ce mishi burkutu duk ba su shiga ko to kenan babin haddi mai shan abin da ke kawar da hankali wa bayanin muskiri da kuma bayanin shi mai shan an gane ko shi ne almuskir kenan mai yake da suna ismul fa'il ne na mai yake da suna asukur mali ya ce an anas ibn malik radiyallahu anhu an karɓo daga anas ɗan malik allah ya dada shi a wa bayanin muskiri bayanin abun da ke sa maye an gane ko kenan ba ba mai yake da suna ba na wanda ya sha ba wanda ya mayan ba almuskiri mina sharabi abin da yake sa maye daga cikin abubuwan sha shine ma'anan almuskiri a nan jayyid malai ce an anas ibn malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya dada shi annan nabi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah utiya bi rajulin an zo mishi da wani mutum qad shariba al-khamra wanda ya sha giya fajaladahu bi jaridataini sai ya bulale sa da iccen dabino guda biyu ma'ana rabtar dabino guda biyu rabtar iccen dabino guda biyu nahwa arba'ina kwatankacin bulala arba'in kala yace wa fa'alahu abubakar haka abubakar ya aikata falamma kana umar a lokacin umar da lokacin zamanin umar ya yi istasharar nasa ya nemi shawarar mutane faƙala abdurrahman bin auf sai abdurrahman ɗan auf ya ce a hafful hududi tamanuna mafi sauƙin haddi daga cikin haddi na musulunci shine bulala tamanin fa'amara bihi umar sai umar ya yi umarni da wannan hukuncin muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wali muslimin a riwaya ta imam muslim عن علي رضي الله عنه دقى علي ألا يددشي في قصة الوليد بن عقبة أكسر وليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين منظر ألا يبولا لا أربعين قمشاي وأبو بكر أربعين شما أبو بكر بولا لا أربعين يي وعمر ثمانين أما شيكما زامن عمر ثمانين أكي وكل سنة كما دوان دكي سنة وهذا أحب إلي kuma wannan shine mafi soyuwa a gare ni ya kasance duk wanda aka yi yayi wa fi hadha alhadith kuma yazo a cikin wannan hadisin anna rajulan shahida alaihi akan cewa wani mutum yayi shaida akan shi me yake da suna wannan mutunan annahu ra'ahu yatakayyu al-khamra akan cewa ya ganshi yana amai na giya faqala usman sai usman yace innahu lam yatakayyaha bai yi amanta ba hatta sharibaha sai da ya shata in baka sha abu ba kana yin aman shi yace to tunda aka ga yana aman giya to kenan ya shata ne sai aka tsayar masa da haddi wannan hadisin yana bayanin haddin mashayi a zamanin manzon Allah da zamanin abubakar bulala arba'in ne to a zamanin umar da tsime na wasu daga cikin laraba ya tashi na shaye-shaye sai ya tsananta wannan haddin ya ce yanzu za mu mai da shi bulala tamanin an gane ko in kuna ganin arba'in tunda kun zama jakai bulala arba'in ba ta muku yanzu bari mu kai ta tamanin in san umar dama shaida ce ta manzo Allah yake cewa duk a cikin al'umma ta wanda yake kowa tsanani a cikin addini shine wa shine Umar amma tsanani mai amfani wannan shine kenan to sai Umar ya kai ta 80 to shine malamai suka kai kawo ah to za a tsaya akan yanda Umar ya hukunta ko kuma a'a za a koma asalin yanda shi manzon Allah ya bar abu an gane ko wannan shine kenan magana mafi inganci za a koma akan yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta kamar yadda muka gani a wajen babe na saki in ka saki matarka sau uku na sake ki saki uku guda ne a lokacin manzon Allah haka yake lokacin Umar ne aka tabbatar da shi sai muka ce za mu yi aiki da nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kowanne ana iya dokan maganar sa ayi aiki da ita ko kuma ayi watsi da ita in ba ta manzon Allah ba shine wanda in ya faɗi shikenan hatman sami'na wa ata'na wannan shine kenan malai ce wa an mu'awiyata radiyallahu anhu daga mu'awiya Allah ya dada shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah annahu qala fi sharibil khamri ya ce game da mashayin giya idan shariba fajliduhu in ya sha kubula lesa thumma idan shariba fajliduhu sannan in ya sha har yanzu kubula lesa thumma idan shariba thalitha sannan idan ya sha karo na uku fajliduhu kubula lesa ثم إذا شرب الرابعة سنن إذن يشاكر نهدو فضربوا عنقه تكبوا ينسمعناك كشيسا أخرجه أحمد أحمد يهتدشي وهذا لفظه وأن اللفظ سني والأربعة هذا مرة يتاقوا نهدو كنغاني وأن حديث دكو يا شاقي أوك بولا ليسا بيو أك بولا ليسا أكو أك بولا ليسا نهدو yanzu ba zan can bulala ba za a sheka shi barzahu haka ne hadisin yanzu kuma sahihi ne wa zakarar tirmidhi an gane ko dan gaban wasu ya haɗe ko ko da ke nasan baku daga cikinsu amma na wasu uwanku da kuke tsammanin da yanzu a shi duk babu su wa zakarar tirmidhi imamu tirmidhi ya ambace sa ma ya dullu ala annahu mansukh sai dai ga abin da zai faranta rai imamu tirmidhi ya ambata abin da yake nuna wannan hadisin mansukhi ma'ana an goge hukuncinsa sa وأخرج ذلك وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري إمام أبو داود يهوتر da magana wadda take karara daga Imam Zuhri akan cewa wannan hadisin an goge sa kina wannan hadisin ba aiki da shi ya sha ya sha ai tabula ne sa har lokacin da tubansa ya zo har lokacin da shari'a ta mi shari'a ta zo masa wannan zai kara tabbatar mun da hadisin manzon Allah da yake cewa me yake da suna babu wanda za a kashe sa in ba mi ba in ba ɗaya daga cikin mutane guda uku ba me yake da suna wanda ya kashe wani me yake da suna tsohon mazinaci a tariku lidinihi ko wanda ya bar addininsa amma mashayi barawo komi jima'ar da suka yi suna yi ba za a kashe su ba za a taimu musu dai hukuncinsu amma idan muka zo a ta'azir za mu ga kuma akwai wanda su kuma ake yi ma kisan da yake kowanne muni an gane ko za mu gan shi a meke da suna a gobe Allah ya so a cikin babu ta'azir wanda wannan yana ɗaya daga cikin shubuhohin da yahuda suke makiya addini suke kawowa da suke nuna cewa addinin musulunci addini na ta'addanci addini ne wanda babu tausayi a cikinsa sai su kawo wannan hadisin na wannan hukuncin da za mu gani insha Allah a sati na gaba inwa masu girma a nan za mu dakata kenan inwa masu girma idan muka lura a yau mun yi haddi na ni mun yi haddi na ne na alkazfu sannan muka yi haddi na ne na shaye-shaye ko wannan dukkaninsu hukunce-hukunce ne wanda aka hukunta domin kare wannan makasidin hamsa abubuwa guda biyar wanda musulunci ya zo karewa na farko addin na biyu al-nafs na uku al-irdu al-aqlu na hudu al-irdu na uku al-malu kowanne daga cikinsu an sa shi ne don kiyaye ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda biyar muna fatan Allah ya kare mu daga fadawa a cikin wannan laifukan inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah